بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عليهما السابقات وقدر بالسرد وعملوا صالحا إني ما تعملون بصير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki da sake dawowa da mu a ci gaba tafsirar alqur'ani mai girma kamar yadda ake gabatarwa wanda jiya mun kwana cikin wannan sura ta suratul saba wanda a jiya mun kwana aya ta a na jin mun kwana aya ta nawa ne aya ta goma ne ko shine a yau za mu tashi insha Allah aya ta 11 shine fadar Allah madaukakin sarki a ni'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi wanda jiya mun fara magana ga annabi Dawud alayhi salatu wassalam a da ubangiji madaukakin sarki yake gaya mana cewa a hakika an ba shi annabi dawuda fadala wanda mun karanta cewa abinda Allah yake magana wurin wato shine irin annabta da aka bashi da kuma littafin shi na zabura da aka bashi kamar da Allah ya faɗa cewa an bashi watan shi annabi dawuda din littafin zabura to shine Allah yake cewa hakika mun yi mashi baiwa shi annabi dawuda alaihi salatu wassalamu kuma Allah ya ce mun umarci da duwatsuna da tsuntsaye dukansu gaba ɗaya su koma zuwa ga Allah tare da shi annabi dawuda ɗin ya zama suna yin tasbihi tare da shi ya in yi tasbihi suna ansawa kuma kamar yadda muka faɗi cewa Allah madaukakin sarki ya ba shi annabi dawuda daɗin murya wanda duk lokacin da ya zo yana karanta ainihin ita littafin nashi na taura na zabura ɗin duka tsuntsaye suna yin tsaye a inda yake suna saurare wanda duk da sauran da wasu a halitta da wurin gaba ɗaya kowa zai tsaya na saboda jin daɗin murya tashi wanda an kai inda sai ma ya zo ya rika shafa tsuntsu shi tsuntsun bai ma kula ma da ana ta ɗide ba saboda jin daɗin sauraren karatun da shi annabi dawud da yake yi to shi yasa Allah yake cewa haƙiƙan ba shi wannan baiwa kuma muka umarci su waɗannan duwatsuna da su tsuntsaye ɗin su zama suna yin tasbihi tare da shi ɗin sannan Allah ce kuma mun mashi baiwa ta ainihi watan wato abunan karfi da aka ainihin sa mai shi ya zama mai taushi yana sarrafa karfi wanda ya kaso ba tare da wato ainihin ya sha wahala ba to shine sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa sai muka gaya mashi annabi dawo da cewa anan amal sabiratin saboda haka mun baka wato shi wannan karfi din ne ya zama mai taushi gare ka mun tawasa maka shine shine anan amal sai muka ce mashi ka je ka rika aikata sabiratin wato shi ne sulke irin wanda ake amfani da shi ya in za a je wajen yaƙi to shi ne sai Allah ya bai izini cewa to zan kiyin sulke kuma shi sulken nan sai Allah ce wa qaddir fi sardi watan ka gwargwada shi wajen saƙawat ka tsaga shi wajen saƙawat saboda haka wani wannan saƙa in za a yi wato ya rika yin saƙa irin ta a saƙa wadda za a kwatantawa kai yayi kabri da yawa kuma watan kada ya yi siriri an gane kada sulki ya yi kabri sosai da gaske kuma kada ya zama ɗan siriri hakan ga to ya zama tsakiya ke shi ne wakadir fisardi wato shi ne ka gwargwada daidai gwargwado yadda ya dace wurin ishi saka wannan sulki ɗin saboda haka sannan Allah ce wa amalu salihan kuma ya ku iyalan gidan annabi dawuda lalle ku yi ayyuka na kware inni bima ta'maluna basirun Allah ce hakika ni mai gani ne da duk abin da kuke aikatawa saboda haka ubangiji madaukin sarki ya umarci annabi dawo da cewa watan ya ci gaba da an bashi dama to shine aka ce a yana yin sulke duk sadda ya yi sulkin an ce yana sayarwa kamar dirhami 600 ne duk guda a to shi ne aka ce idan ya sayar dirhami 200 su yake amfani da su cikin gida wajen harkoki ne na abincin gida da shi da iyali ne kuma dirhami 200 kuma su kuma sai ya yi sarkar su wannan lokacin kaga sura dirhami 200 kenan cikin 600 dalin su kuma sai ya aje su kuma kadan kadan yana bayar da su sarka kullun kullun yau da kullun kamin ya sake yin wani sulkin ya sake sayawa din an ce haka yake tafiyar da ainihin rayuwa ta shi annabi Dawud alaihi salatu wassalam to shine sai Allah ya ce mai don haka kuma wa'malu salihan lalle ku yi ayyuka na kwarai ya ku iyalan gidan annabi Dawuda wato annabi Dawuda kenan da shi da iyalai ne baki daya to shine Allah yake ba su umarni to a rika aikata ayyuka na kwarai bisa ga irin wannan ni'ima shi ma da Allah madaukakin sarki ya masu to lalle su ma su yi aiki kyakkyawa a wajen Allah madaukakin sarki in ne bi mata amalu na basirun Allah ce ni da gani ne da abin da kuke aikata
ولسليمان الريح غدوها شهر ورواها شهر وأرسلنا له عين الكبر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يذق منهم عن أمر ومن يذق عن ومن يذق منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير
a shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce sannan wani suleimanar riha kagana an faɗi shi annabi dawuda baban annabi suleimanu kenan yanzu kuma shi annabi suleimanu shi ma ɗanɗan shi ne ubangiji maɗaukin sarki zai ambata mana wanda ba dai yana jami'ai karatu gare su cewa annabi suleimanu da shi da annabi dawuda suna da bambanci shi annabi dawuda wato ya fi yawan ibada sama da shi annabi suleimanu ɗin shi ko annabi Sulaimanu wajen iya hukunci ne shi kuma ya bambanta da shi annabi Dawud da baban nashi saboda ka shi annabi Sulaimanu sai ya zama yana hukunci hukunci waɗanda shi kai ne annabi Dawud din sai ya dawo sallama ya ga cewa hukuncin na dinna shi ya hina shi saboda haka sai ya zama shi annabi Dawud wajen ibada ya fi karfi ya wuce dan nashi annabi Sulaimanu shi kuma ga annabi Sulaimanu kuma wajen hukunci mun ba da misalan hukunce hukuncen da malaman tafsiri suka kawo cewa waɗanda shi annabi Dawud ya yi hukuncin to amma daga baya sai shi kuma annabi Sulaiman ya nuna cewa a'a ai shi da shi ne ba haka nan zai wani hukuncin ba kuma ƙarshe sai shi annabi Dawud ya ba shi annabi Sulaiman da dama cewa ya zo ya hukunci mun sha karanta gaba da cewa wato akwai kamar irin wasu ƙararraki da aka samu wanda aka samu a wasu mata guda biyu da suka fita daji wurin wasu harkoki nasu sun ka aji 'ya'yansu guda biyu da suka aji wannan 'ya'ya guda biyu to sai kowace da nata ɗanɗa su biyu ne matan sai kura ta ɗauke ɗanɗan mace guda daga cikinsu to lokacin da ta ɗauke to sai kuma wanda an ka ɗauke ɗanɗan nata ita ko sai can wuri irin ta ce ita lalle ba ɗanɗanta ne an ka ɗauke ba na wacce ne an ka ɗauke kaga sai rigima kenan kowa ya ce a awon gana shi a ɗanɗa ne ana rigima to shine sai aka zo shi annabi dawo da wajen ƙara ya musu hukunci ya za a yi tunda an kura ta ɗauke ɗanɗan guda daga ciki amma wadda an ka ɗauki nan ta kuma ta amir sisi ta ce ita ba nasu ne an ka ɗauki ba na waccan dai ne an ka ɗauki ƙarshe aka zo ga shi annabi dawuda sai ya hukunci sai ya bamma wadda ababbat sai ya bata nan ya ce nata ne to shine shi annabi sulaiman da ya magana cewa ai ku shi da shi ne ba haka zai hukuncin ba sai ce to in kai ne ya za ka kenan sai ce to shi kenan yanzu abinda za a yi wato shine a yi hukuncin da za a sai ya ce a kira wasu matan waɗanda adda ‘ya'yan sai an ka kira wasu ya ce saboda haka shi yanzu zai masu hukunci na daidai abinda za a yi shi ne ɗanɗannan wannan ɗanɗan da an ka raga guda ɗin tun da saɓani an ka samu kuma ba gaban kowa an ka yi ba saboda haka raga ba shi duba lai a tabbatar da wancan adda shi ya abinda ya kamata yanzu wannan ɗanɗan a raba shi biyu daidai a ba kowa rabi kawai shi kenan shi annabi sulaiman ya ce shi zaɓe malmakin hukuncin da baba na yi shi kuma ya ba guda daga cikin da ababbat ya ce shi kuma sai dai a raba biyu daidai an ka raba biyu kowa sai ɗauki rabi ciki to lokacin da aka raba biyu daidai aka ce za a raba biyu ɗin daidai to ita wadda aka alama kenan sai da ce to yanzu abinda za a yi a in dai za a raba shi biyu ne shi yaro to ita ta hankuri na ta haƙi ta bin wancan ɗaban mata shi kenan sai ce to saboda haka shi ita adda shi shi yasa ta ji tausayi ne don ga aka shi kaga ita wagana ba nata bane ta yadda a raba da ita ka gane kaga an karama shi kenan sai kowa rasa ita ta rasa nata ita ma sai ta rasa din sai sai tun da kaji ta ce lalle watan ta yadda ita ta bamba wacan din to shi a shaidan nata ne saboda ka ba ta dan lafiya ka ba ta shi kenan kaga ai hukunci ya ya yanku ko to kuma an ce lokacin yana dan shekara 10 wani abu sai da yake hukunci shekara 10 wani abu duka duka saboda haka kaga kuma aka ce bayan wannan akwai na banna na gona da an kai ko shi ma wanda an kai hukunci wanda wani mai dabbobi ne ya zo dabbobi ne sun ka canye kayan gona wani mutum sun canye kayan gona gaba ɗaya kaf bayan sun canye to shi ne sai ya kawo ƙara shi mai gonat wurin annabi dawuda annabi dawuda shi kuma alaihi salatu wasalam sai ya ce to yanzu abin da za a sai an shi dabbobin ya ce a ba mai gona malmakin ɓannati da an kame shi kenan don haka shi kenan shi zane dabbobin malmakin ɓannati da an kai tun da an canye mai gona gona mai yawa ce don an canye ta gaba ɗaya ya ce to shi da kidan bane duka mulkin wannan banna shi ma na annabi Sulaiman ya ce a ai ko da shi ne ma ne shi ma ba haka za a yi ba a ba shi dama ne to yanzu ya za a yi kaga shi yasa aka so wato ko da komi kake babba in dai wanda karami gare ka yi ka fasaha ya fika watan sanin abu ka sallaba kawai ka ka rika jawa ni na hishi ka hauka ne wannan kaga na annabi annabi Allah ne annabi Dawud kuma ga dan dan shi kuma dan shekara 10 sha wani abu yaro gare shi amma kuma sun yi hukunci matsayi ne na mai shari'a ka gane kuma sai ɗaya a ya ce ba haka na ba kuma sai ya yadda kuma ya sallama kuma ya yadda a hukunci sai ce to yanzu ya za a yi sai ce don saboda haka abinda za a yi wato wannan dabbobi shi mai gonat a ba shi dabbobin ya da su wacce hannu ne ya ci gaba da rike su hannu ne yana unhan da nonon su kuma duk ɗiyan da sun ka haifa kuma nashi ne shi kuma wanda adda dabbobin asalin dabbobin ya taya wannan gona ya sake wata sabuwar shikka na irin wannan abin da an kai ɓannat ya nome ya gyara sai shikar ta kai daidai da dabbobi ne da canyi sai irin wanda suka canyi ta sai ya ba mai gona gona ta shi kuma mai gona sai ya ba shi dabbobi ne kaga in gakkula shi an gyara mai gona ta wadda take kuma ya karu tun da duk yadda za a haihuwa shi mai gona ta kaga na shi ga kuma nonon da zai amfani da shi shi ma saboda haka amma in ƙarshe an hagama ya gyara mai gona ta ta dawo daidai shi kawo da an ka cire mai abu a ba shi gona ta shi kuma ya ba shi dabbobi ne shi ma hukunci ya to kaga kaga kuma kowa zai ji lalle kuma ya gamsu da haka nan na uku shi ma an yi wannan duk ibn kasir ya kawo a tafsirin shi yake cewa da haka sai aka zo a wasu mutane da sun kayi nemi wata mata su yi zina da ita ita kuma sai ta kiyarda sun kai sun kai su kuma sun kace to bari ai sun samu da su mata za su kulla mata shiri su kuma don haka su kuma sai sun kace sun ka shirya sun ka haɗu su hudu sai sun ka ce su ta yi wurin annabi dawuda sai sai karata su ce sun kama ta suna yin zina da kare kaga wacce da ta kiyarda da su ka gane bar su kulla mata wani shari ba ma da mutum sun haka tana zina ba da kare masu haka ma kaga ya dai kaskan ciki nan sun ka shirya wannan sun haka yi karata wurin annabi dawuda alayhi salam aka zo aka karanta kara gashi kuma kaga ya shaidu hudu ko ga su su hudu sun tabbatar da lalle tabbas tabbas sun ganta tana yin zina da ainihi shi kare shikenan to annabi Dawud ya ce to shikenan tunda shaidu sun tabbata kaga sai a mata hukunci kenan wanda ya kamata a je a jefe ta to shine amma kamar a zartar da hukunci shi annabi Sulaiman sai ya zo da shi da wasu ɗan yara ƴan uwa ne wasu wasu sun kaɗan shirya wasa irin tasu ta yara haka ka gane sai an ka shirya kamar a yi wasa da kwaikwayo hakan ka wancan hito shi aka za wancan shi hito shi aka za waɗangana da sai ya samu mutane su biyat yara yan uwa da su biyat guda guda guda shi ya hito matsayin wata mace guda hudu kuma suna hito matsayin su kuma suna kalatta shi kuma shi an matsayin alkali shi kuma cikin su kaga su su shidda kenan ko su biyat waɗancan ɗayan abokan ga shi ya ciko na shidda shi alkali su kuma su waɗannan su biyu su kuma su hudu su amma su kala wannan kuma ita kuma ita an matsayin mace kuma sun kawo karatta ne sun kama ta tana zina da kare irin waka shari'a ta kawo shi annabi dawud sun ka zauna suna wasu sun dago ko shi ko annabi dawud kuma yana giye yana kallo sanayi sai ga an zo an kama mai karaccewa shi annabi sulaiman ai ga wannan sun kawo kara su hudu cewa watan sun kama wannan ne tana yin zina da kare to shine sai shi annabi sulaiman sai ya ce to shikenan sai wani su daban-daban su hudu gaba daya sai ce to shi kenan sai kira wasu da guda guda daga shi sai mutum kawai sai fara kiran guda cikinsu sai ya ce mai wato ita wannan mata da kun hakama tana zaina da kare shin karen nan wai wani kala ne kun hakama ta da shi sai ya ce ja ne sun hakama ta da shi sai ce to shikenan sai ya mai da shi ya ce to koma da can ne sai ya mai da shi gefe ya tsaya sai ya kirawo guda daga ciki shi kuma can shi ma ya kira shi da bayan tambaye shi kuma wai ita wannan mata da kuma kama ta haizana da kare wani irin kalar kare ne sai ce hori ne ya ce to shi kenan kai ma koma can ya koma an ka kira guda shi ma ya tambaya shi ma shi karen nan da kun kai da kuma kama tana zana shi wani kala ne ya ce baki ne haka dai na hudu shi ma kawai kawai shi kala daban sai ya ce shi a shaida karya kuka yi mata inda da gaske ne kun kama tana zana da kare da kun haɗu kala guda karen amma tun da kun haɗu ba guda ba kowa ya faɗa shi kala daban shi a shaida kazafi ne kun kai mata saboda haka amma ku hukunci da kun yi mata kazafi to kaga kaga duk irin waɗannan ne kaga su ne shi yasa su malamai suka ce shi annabi Dawuda wato a wajen ibada ya wuce annabi Sulaiman amma wajen hukunci shi ko annabi Sulaiman shi kuma ya wuce baban nashi ne kuma shi kuma sai ya zama da an yi haka annabi Dawuda yana gehe yana kallo ana ga hukunci ba kaga ne amma ba da yanka zata da nashi ba yana ganin haka ne ma zai sa ka kira wanda ka wannan kara ci wannan hukunci ba haka na za ne ba saboda haka lalle kaje kaje ga wanda za a yi shikenan sai ya zo ya maza zai kokari aiwatar da haka nan tunda ba gaba su aka yi ba su mutanen ba shi ke sai kuwa ga shi ma a shi haka nan ɗin ne ko sai ya sa musu hukunci na su yi mata ƙazafi ɗin kaga gaskiya ta bayyana kenan to saboda haka annabi sulaimanu kenan shi ne ɗanɗan annabi dawuda ɗin shi ne za ka yana cewa wawarin sulaimanu dawuda annabi sulaimanu ya gaji ɗanɗan baban shi annabi dawuda an ce kuma ba shi ne watan babban ɗanɗan shi annabi dawuda ɗin ba ba shi kaɗai ba ne ba amma wajen annabta ɗin da kuma hikima da ilimi ɗin to shi ne sai ya gadi baban nashi kasan da maza haka misali suka isko gidajen da yawa amma suka isko guda ne zai gadi kila duk gidan gaba ɗaya misali to idan ne aka shi annabi dawuda ba shi kaɗai ne shi annabi suleiman ba shi ɗaya ne ɗan ɗan annabi dawuda ba amma ya gadi ilimi ne na gidan nasu da kuma annabta ɗin da mulki ɗin to sai ya zama shi ya gade su sai ya zama shi kaɗai aka ji sauran ma ba ma ba ma jin sauran yan uwansu kuma saboda shi kaɗai ya gade su ɗin to kaga wannan ya bari kenan ashe kuma wato lalle ya karantar da mu cewa idan kai yi abu komi girmanka komi shekarunka komi mulkinka amma in wani wanda aka karami sai ya zo da wani abu wanda ya hina ka to ka ajina ka ra'ayi kaka dauko kai ni babban niyya in aka haka na ai haka jahilci ciki ka gana annabi Sulaiman dan da yake ga annabi Dawuda gashi annabi Dawuda annabin fa Allah kaga iyaka kina annabi ne shi gaba ɗaya kuma gashi mai littafi wanda Allah har littafi ya bashi zabura littafin zabura an bashi amma ga shi shi ne kai hukunci amma ɗana yana ɗan shekara goma sha wani abu ko shekara ashirin bai yi ba sai ya yi hukunci shi matsayi ne na annabi Allah da mai girma da komi wanda shi an kasa da hukuncin da komi amma sai dan ya ce ba haka nan za a yi ba ga wanda za a yi kuma sai ya sauko shi ma ya aji nashin hukuncin sai ya ce nashin za a yi to yanzu balle mu da ba komi ba kenan ko mu ba annabawa misali mu ba wahayi aka mu da ba wani abin gaba amma sai kaga wani sai girman kai ta ɗiba ta in ya ce kaza za a yi shi tun da shi abu ba shi dole sai haka nan wannan jahilci ne gaskiya ba a yi haka nan ga ka'ida ko da jikan ka ne ko an gane jika a ce iyaka kenan da jikan ka sai ya zo da wani abu wanda ya hina ka to a jinaka din kawai ka bina shi din shi kenan sai ka isko ba suna tare kuma an kai abin ka gane cewa za a yi maka kai tun da kai abu gugu yawa to shi din ne to kaga sai an ka tace ya kaga sai annabi dawo da ma shi sai ta jin dadi tun da Allah ya taimake shi ma da dan da gashi matashi yaro kuma gashi shi ka sai ta shiga wasu abubuwa to shine nan Allah yake magana shi annabi watan Sulaiman din to kuma shi annabi Sulaiman shine wanda Allah madaukakin sarki ya hore mashi wato iska ma'ana iska da kuma aljanu duka Allah ya hore mashi suwa shi ka mulkin shi ka sarrafa su wanda ya kaso zai masa hukunci kuma duk wanda ya kuskure ya saba ga wanda ya ci kuma sai an hukunta shi shi aljanna ka gane ko don haka ga duka Allah ya bashi wannan din gaba ɗaya sai zan mulki ne ya mallake da mutane da aljanu gaba ɗaya ba da ina jin mun karanta a kissar shi da shi da ba da ce ne kike ji ku da shi da sarauna bilkisu yawwa mun karanta kisa ta so an ji irin abin da ya gudana tun daga irin aika mata wasiƙa da duk abin da ya faru har tasowa zuwa inda yake dango kaga za ta zo waje ne don ɗaya ta gani menene abin da ka kira gare ta kaga ƙarshe ya gwada mata ƙasaita na mulki din kamin ta zo ga layi na mutane da irin kujerun da an ka a'aza ga yan zaɓen gine gine kuma duk aljanu da sai dai a ce a sako da zinar da azurfa ba wahala kawai za a fito da su cikin ƙasa kawai a zo a cigaba duk abin da za a yi kwalta ya sa aka yi ta zinari da ɗayan zinari kawai ita shi aka taka ma in tana takama tana jin tana da kuɗi mulki to ita zinarin da kana ganin ka samu ɗaya da buhu guda kuɗi da jihun ka ya ishe ka dukiya to shi da ɗaya sa an kame kuma na milola masu yawa kwalta ya sa an kame ta zinari ya ka gwada ta kenan shi sa aikaci sadda ita bilkisu ta aiko da hadiya kyauta don ta jaraba ta gani shin wai zai karba ko ba zai karba ba don ta gane in shi yana kira ne zuwa ga Allah ai kaga abin da ya ce musu ce musu ya atumi dunani bi malin ni za ku ba dukiya ku sani ma atani Allahu khairun ma atakum ni abin da Allah bani ya hina ku kuma sun tabbatar da tunda sun ga suna take zinare da suka tura shi wurin kawowa shi an baka su an ce su kawo mai ka gane sun kai su kuma shi har ta kashi akai ma an mai da shi ne shi hina to ai ka gama wani bayani kenan saboda haka yace don haka lalle ka gaya mata a zo a musulunta in ba haka nan ba zan zo maku da rundunar da ba ku iya fuskanta ta da yaƙi to shi yasa kaga ta shirya za ta zo to da za ta zo din kuma yasa an kai shiri don ya gwada mata kasaita da isa yasa an ka samu bayan taɓin da aka yi na zinari din sannan sauran irin kujeri manya na girma ma'ana masu kyau da ado an ka aza daban kowane bangare da kalan mutane manyan mutane za su gare shi duk kalar dabbobin da ka san na gida da na daji kuma an ka tattara su ma kowane bangare kowace kala saboda shi duk kowa ya mulkin da dabbobin da tun da kada ganin tsuntsaye shi ko zauna an kai ko da ba inda tsuntsaye za su tsayawa can sama din su bude kakan su duk su yi inuwa ko ina da an ka zauna a majalisar tashi saboda haka sai dai tsuntsaye su zo su yi ai ta nan ne ma ya gano shi alhuda huda baya nan ga lokacin da an kai mun kai shi can bayan ko da ya diba sai ga bai gane ba saboda tsuntsayen da suka yi inuwa sai ga wani wuri rana ta shigo sai ya diba sai ga alhuda huda zai fita ina tafi kaga ya kai sakin da tsuntsaye da sauran dabbobi duk cikin mallaka ta suke to sai zan an ka zo gashi duk yana cikin wannan tsari na mulki yasa an ka zo da dabbobi da tsuntsaye da min har da ɗaya aljanu biyu sa an ka zawo an ka ajige shi su ma don ta zo ta san cewa mulkin ba irin nata bane ta mulki su za ka tana zuwa sun kaga ga mutane nasu gefe daban ka irin shi masu kyau da ado da irin yadda aka wasa da zinar da azuka wurin da sauransu gine-gine sai dai a yi da su a tsara a duk abin da aka ga dama kawai ga dabbobi ba su ganin wasu kala ba ga sun ta gani kala kala kowane gefe ga sunan da kowane kala nasu gefe daban ga su an tara za shawa da kallo ga ɗaya aljanu su ma an tara nasu gefe ga duk ga sunan ne to shine kaga ta zo kuma ta gano eh lalle wannan abu ya yi karhin ta saboda haka ba magana ce ta duniya tsura ba a nan akwai yadda Allah cikin ta saboda haka sai ta sallama da ce wa aslamtu ma sulaimana lillahi rabbil alamin to kaga shine annabi sulaiman wanda Allah bai kore mu wadannan abubuwa din wanda ka san cikin abu shi ma sai da ma an kabe da shafa kawai wurin lokacin da an kabe tun da ai kaga cikin da yake zaune da fadar da yake zaune sai yasa aljannu su gina mashi an kame watan abin da na gilas kamar sai an kai kama ga wani rami haka an gane ramin kuma ga ruwa ciki da kifaye suna gudu ciki kuma nan sama gilas ne amma an kaza gilas din hori ko lake baka gane gilas ne a gurin kawai dai sai dai in zaka shigo kawai sai dai ka ga kana ganin ga kifaye nan ga ruwa na suna gudu shi ko gaya da ciki kuma da zaune bisa kujera ce to shi ne lokacin ta shigo za ta shiga ma ai za ta shiga wurin sai ta janye abin da sutura ta don ɗagar ta ciki ka gane ta azarwa ne sai ce a wace kiwa ciki ka kaga can nan an ita ma an gwada mata duk mulkin nata da wanda ta an gwada mata ba kawai take cikin sha'anin annabi Sulaiman zai kaga shi ke rada sai ta ka taka sai ta je a shi gilas ma ne ba kaga saboda haka to an gore mashi abuwa to shine na Allah yake magana cewa shi annabi Sulaiman da iska da aljanna duk an gore mashi shine Allah yake cewa wani Sulaiman riha shi annabi Sulaiman na annabi Dawud da mun hore mashi iska wanda shi wannan iska din nan guduwa tafiyar wannan iska watan da safi kawai misali in za a yi tafiya an kace da safi zuwa irin lokacin sallar azhar haka sanda rana za ta yi zawal to shine guduwa tafiyar ta safe zuwa zawal shaharun tahiyar wata guda ce misali kamar yanzu kai sai kayi wata guda kwana 30 kana tahiya sannan za ka yi tahiyar da za a yi shi kuma da swahe zuwa azafar wannan tsakanin sai ka kwana 30 kana da sannan za a yi kuma yanzu a yi tahiyar shi ka gane shi hida ci kawai za a ɗauka ba a aza yan ka shi hida kawai sai iska ɗauka a tafiya kawai shi ke duk inda za a shi haka ake kafin wanda ba sai an yi wahala hawan doki ko wani abu gaba shi ba sai dai a zanna bishin hida iska ɗauka kawai a ce duk inda za a kai su shi kenan kuma dole a kai su ɗin Allah da jawdiya ba shi ya hore basu ba to shine guduwu ha shaharun sannan warawahu ha kuma tafiyar su ta marici wato shine daga zawal ma'ana irin bakin lokacin azhar kenan zuwa sadda rana za ta faduwa shi ma shaharun tafiyar wata guda aka wannan tsakanin da tsakanin azhar zuwa rana ta fadi tahiyar da suka yi kai in zaka yi ta sai kai kwana 30 kana yi sannan zaka yi ta to shine guduwu ha shaharun tafiyar su ta safe zuwa zawal wata wata guda take ta tafiya wata guda da suka yi sannan warawahu kuma tafiyar da suke yi ta marice daga zawwal zuwa faɗo rana shaharun wata ɗaya shi ma sannan Allah ce wa asalna lahu ainal qidri mun narkar mashi da watan a a idanuwa na dalma dalma shi makiyar ta shi inda wato a dalma haka ta ka gudana a gane dalma wadda kasan kamar ge- kamar ruwa suna gudu haka misali shi dalma haka irin wadda kaga su masu walda suna narka ta da sauran abubuwa to shi haka kawai suka gudana gare shi haka an ka fure ba shine ainihin kidir wanda aka ce dalma sai aka fure ba shi ya zama wasu malamai sun ce wato kwanaki guda uku wasu sun ce dai sau guda ne an kame wannan din don a bashi wannan kaseta din in yana da bukatar dalma duk ai wani abu to bismillah iba ga tana an bashi dama ya zama kamar gebe na dalma gashi yana gudana ga shi ibi abin da ya kaso duk abin da za a yi a sarrafa ai da shi to sannan wasu kuma sun ka ce wato a, da aka bashi wata is dalma din su ɗaya ne wasu sun ka ce wasu kuma sun ka ce a'a su uku ne duk wata duk wata za a bashi ita kwana uku za su yi wannan gudana din to duk dai ko dai menene dai Allah ya tabbatar da cewa ya watan narkan maida watan ainihin ita wannan idanuwar ruwa watan ta ita wannan dalma din sannan sai Allah ya ce kuma bayan wannan wa minal jinni akwai daga cikin su wadda aljannu din man ya'malu bayna yadayhi waɗanda suna yin aiki a gaban shi annabi Sulaiman din bi iznihi da bi izni rabbihi da umarnin ubangiji shi saboda haka Allah ne ya bashi dama ya kore mashi aljannu din yanda ya ga dama haka zai sarrafa su abun duk da ya kaso dole sa su yi kuma duk wanda bai ba sai a hukunta da shi to shi ne bizin rabbihi sai Allah ya ce wa man yuzik duk wanda ya kauce minhum daga cikin su aljannu din an amrina daga umarnin mu da mun kama su na lalle su ma annabi Sulaiman da biyayya Allah ya ce nuziquhu min azabi sa'in za mu dandana mashi azaba mai tsanani ta wuta don haka shine aka ce nan duniya din ne ma'ana wai Allah zai ba mala'iku umarni in har sun ka sa'a ma annabi Sulaiman to mala'ika zai musu hukunci za a musu gulalin da hukuncin da ya dace da su ba wasu kuma sun ka ce za a kone su ne gaba daya za a kone su gaba daya idan Allah ya ba su umarnin cewa su aikata abu kaza kuma sun ka samu shi annabi Sulaiman to za a kone su ne gaba daya don haka sai ya zama dai yanda ya gada ma haka zai sarrafa su aljanu din nan sai yanda ya ce haka nan za su yi to shine sai Allah ba zai gina zuwa mai zai na
يعملون له ما يشاء ومن محارب وتماثيل in وجفان mahariba wa tamasil يعملون له ما يشاء ومن محارب وتماثيل وجفان كالدواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
Ah, sai Allah maɗaukin sarki ah, ya ce kuma bayan haka wato shine sai ya ce ya amaluna lahu ma ya sha'u suna aikata mai shi annabi Suleiman da duk abin da yake so za su yi mashi min mahariba na manya-manyan gine-gine ma'ana irin gine-gine waɗanda suke manya wanda za a yi benaye masu kyau a masu adandani duk irin yadda ya kamata na ƙasaita ɗin nan to su aljannun su ake sanyawa suna yi shi yasa kaga can kamar yadda muka yi ce saboda wannan hulo da aka fasin aljannu ga kisa da muka wacan din ah, kaga in za ya tafiya shi to ba ya fa ba sai ya buzuri da ruwa ba shi ba a daukar ruwa ta yi saboda shi komai ah, Allah ya ya aji mai akwai cikin rundunar tashi akwai su sai ya zama shi alhuda huda shi kuma abinda Allah ya hore mai shi zai iya ganin ruwa cikin ƙasa duk inda suke ka gane kuma da kasan za a yi bohol a to a wani a gano na akwai akwai ruwa wurin to shi alhuda huda shi ka gane daidai na wurin akwai ruwa cikin ƙasar saboda haka in za ta ba sai an wahala sai da ruwa ba su sai dai duk inda an ka an ka tsaya an kai zango to shi alhudu wanda shi da gwadana addarwa da an ce ga inda addarwa kuma su kuma nan take za a sa aljanu su kuma a aikin da za a hito da su nan take su kuma to shi yasa don haka shine Allah ya hore mai ce suna aikata mai duk abin da yake so da ya ce ai kuma haka za a yi shine ya amalu da lahu ma ya sha suna aikata mai duk abin da ya so min mahariba na manya manyan gine-gine waɗanda watan ake watan madaukaka ma'ana kaman benan naki kenan da kuma sauran a a in dukkan tsarin da gina duk da ke da bukata haka za su yi mashiya sannan wata mafila da kuma watan butun butumi aka ce suna yi mashi irin butun butumi irin surori misali za a za a yi su kamar irin na annabawa da sauran mutanen kirki da an kai misali za a yi masu siffar su haka wanda za a ajiyewa saboda matsayin kamar iri kiwa gare su to su aljannan suna yi mashi an ce da dalma ne suke mashiya da kuma gilas haka za su hada hada shi kenan da sai duk wani wanda ake bukata a yi kalan mai siffa za a hitar da irin kalar sura tashi din lahiya lau shine wata mathila da ainihin waɗannan butun butumi din da ake yi wanda suka yi mashi sannan kuma shine wata mathila kenan yace sannan wajifa ne kuma watan da da wasu watan kwanoni kamar kace daro manya manyan kwanoni shine jifani din shine wajifan da wasu manya manyan daro daro ko kwanoni su waɗannan kwanonin nan ko a ce bahohi kal jawabi kamar wanda ka san girman tafki haka girman su kamar a ce wani kurdufi inda ruwa ka taruwa haka wani tafki haka ga to kamar irin haka nan duk girman kwano guda yake aka ce duk kwano guda mutum dubu na iya zauna su ci abinci gare shi saboda girma ne an fahimta sannan kuma wa ƙudurin da waɗansu tukane rasiyatin su waɗannan tukane ɗin a kafaffi ma'ana ƙahuwa gare su an kawa su an kai don masu ɗaukuwa saboda haka sai dai an kai su da ƙahuwa kowanne an yi gina an kafa ta inda sai dai kawai dai a zo a sa wuta a cigaba da dafa abinci kurum amma ba maganan ba sai an ɗauke su wasu ɗin tukane a sannan an ce kuma su tukane saboda manya ne ƙwarai su in za a hau a zuba abinci ko a yabo sai dai a tsani an gadi sai dai a tsani sannan za a saboda ai abin da ya sa an yi manyan kwano tun da kaga shirin da tashi yawa gari ta ga ta mutane ga ta ga ta ne komai da komai duk akwai su wurin shi mulkin nashi mulki na kasaita shi yasa da ma ya roki Allah ya ce Allah ka bani mulki irin wanda ba zai dace da wani ba wayo kan wani ya yi irin mulkin na wani kuma Allah ya bashi din ai saboda haka to shine sai yasa kaga an kai wannan to shine aka ce yana da waɗannan tukani da rasiyatul matabbata kafe suke wuri daya suna watan in za a hau gare su an tsani sanan za a hau gare su haka Allah ya ce sai muka ce i'malu ala dawuda shukura ya ku iyalan gidan dawuda annabi dawuda lalle ku yi aiki na godiya ga Allah ku yi aiki na kware don godiya ga Allah madaukakin sarki shine shukran wa qalil min ibadiy shakuru Allah ya ce duk da yake kadan daga cikin bayi na masu yin godiya bisa ga ni'ima da ne masu amma lalle ku ina baka manni lalle ku gode ma Allah dan Allah ya masa komai da komai haka ce nan ala dawuda shukran din shi annabi dawuda shi annabi sulaiman shi ake nufi din da shi da iyalan gidan shi suna ake nufin emalu ala dauda shukura ɗin to kaga a nan a ubangiji maɗauki sarki ya ga mana cewa wato suna iya amalu da kuma ya sha'u min mahariba wata mafila suna yi mashi wato duk abin da yake so daga ciki kuma hadda butun butumi wanda butun butumi ne shine ake cewa a wancan lokacin suka shari'a ta ba haramun bane ba a yi butun butumi ne aji ba saboda ka amma daga yanzu mu a yi mutum mutumi mutum ya sassaƙo misali kila ko na ice ko na ƙasa ko dai na wani abu misali ko na roba wanda za a sassaƙowa na mutum a zo a shirya a zo a shi wannan halamun ne muka shirya ne aka ce amma ga lokacin nashi ba halamun ba ne saɓanin kamar irin matsala ta hoto da wasu ke magana a cewa hoto to duk da ke shi hoto kaga in aka ce za a zo a riƙe wata a ta rigima gare shi ayyan hoto haramun ne haramun ne to matsalar za a samu aiko tana da yawa duk da yake wani bi su masu ƙarfa cewa dole shi hoto haramun ne haramun ne za ka isko dai kawai suna yi don na tsari daban don kamar kila suna ganin kila akwai hotuna wasu manyan malamai bayan Allah waɗanda mutane suna soyayya su da su kwarai da gaske don haka suna yawan amfani da hotunan su mutum ya sa gida ne ya liƙa ko gida ne ko ga mashin ne ko ga mota ce ko na to sai su hake da wannan aita cewa hotunan ba su da kyawu halama amma kuma kaga aikace aikin su bai tabbatar ba da gaske suka yi ba saboda ga kaida in ka ce hoto haramun ne bai da kyau kwata-kwata to kai kamata ya kai aiki da hoton ko kaɗan amma sai ka isko suna cewa haramun ne hoto amma kuma mutum yana shi yana da hoton sai ka isko yanzu wani abu sai a ce ya dauke mai hoton ya faso ko kila tun da mahiyanci da ana kasu na bukun zamani hoton zai ya faso wala halau kuma kaga nan ba haram bane ba taba da an ce haram bane kuma wani lokaci ma mutum ya sa ayi mai babban hoto wanda za a sa cikin glass a zo ya ce faro ne ko duk wannan ban ji an ce shi ma haramun bane sannan haka shi ma sai ka ga ga irin na yan siyasa shi ma ta suru na yan siyasa shi ma suna kallo ana liƙawa na 'yan siyasa wani kila ma ba bisa da ba haɗan ɗan ne to liƙa mai ko gina ne amma dai duk dai wannan ba komi ko amma dai na malami na ko wani shehu na shine da haraman to kaga duk ba komi to kuma ƙarshe uwa uwa madin gurungun kaga sai ka isko ba ma liƙa hoton ɗaya ba a'a shi hoton bayan shi har sallah da mi da mi duk sai mutum ya da shi ya har da su kuma duk duka tunda yana ganin dukkan su ba wanda bai sa kuɗi cikin aljihu ne kuma su kuɗin nan ba wanda bai da hoto kuma wasu hoton nan ma ba wani musulmi bai da kafirai ne amma ka ga ba komai wannan shi duk halal ne kuku yawa amma dai ni mutum sa wani wani wani shehi ne shi a haramun ka fahimta to saboda haka to ana magana hoton mutumi shine haramun saboda haka amma shi don hoto in ko ya zama hoto haramun ne to duk ko akwai matsala to da hoto yanzu gaba ba wani wuri wanda zaka cewa ba wani wanda baya wani hoto yanzu ka ce wani bai da hoto yi wani ba shi kowa akwai hoton shi to kaga an ka ce haramun ne duk wanda ya shi aikata abin da haramun to kaga lalle duk an zama masu aikata ramin kira to to shine Allah yake cewa da haka a mun mun ka umarce shi cewa ya imalu ala dawud shukura ya ku iyalan gidan annabi dawo da ku yi godiya ku yi aiki na godiya ga Allah wa qalilun min ibadi shakur shakur kadan ne daga cikin bayi bayi na da suke masu yin godiya
فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسئته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
saboda haka shi yasa kaga shi annabi a shi a dama can ne wajen jikin su falastino an kai su can wajen a wajen jikin falastino baitul miqdas kenan don shi wannan masallacin da baitul miqdas din a shi annabi dawud din an ce shi ya fara duk a, gina ainihin shi wannan garin na a baitul miqdas din da kuma shi ke ne masallacin da sauran duk gini- a, garin da ya gaba ɗaya misali yankin duka amma an ce shi bayan annabi dawud ya wuce shi annabi suleiman shi ya yi da sauran duk gine-ginen gaba ɗaya don haka sai ya zama shi masallacin na shi baitul miqdis din wato ginin su annabi Suleiman din amma an ce daga baya ne sai zan sadda buksu nasara ya zo ya yaki waje zakin duk shi ya ruguza gaba ɗaya garin har da masallacin da kuma saboda bayan wucewarsu sai aka samu su banu Isra'ila sai suka samu sun ka baudi sun ka zama suna bautar rana wasu na bautar taurari wasu na ga sunan dai kowa da irin abu da ke bauta ma shi yasa kaga ai can inda mun kawo kisra balkisu kaji ah, yana gaya ma shi annabi Suleiman cewa na isko su suna bauta ma rana rana suka masu jira to kaga shine wasu ya zama saboda hakan da aka samu to shi kuma sai Allah ya ya jarrabe su shi wannan bautu na sarɗin ya zo ya yankin nasu gaba da ya ragargaza garin nasu gaba daya to shine ake magana can wajen jikin ne aka yi su wajen a ainihin wannan shi Baitul Miqdis din wannan masallacin ne da aka sani da yanzu wanda kaga aka ta fama da Yahudawa kai shi wanda kaga masallaci ne mai tarihi kwarai da gaske kaga shi annabi uku ga daraja cikin masallaci a duniya daga da masallacin uh, Ka'aba masallacin Madina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan shi masallacin Baitul Miqdis masallaci ne masu tarihi kuma kaga shi ne masallacin da Allah yake ambaton cewa an yi Isra'i da manzo Allah da shi ko subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu wannan ila masjidil aqsa din shine masallacin Baitul Miqdis ne shine wanda shi su annabi Sulaiman suna gina shi to shi ne ake magana wani kaga masallaci ne wanda yake mai girman tarihi addinin musulunci amma yanzu kaga ga irin yanda abu yake yahuda kusan yana hannun yahuda za a cewa gaba ɗaya yanda abuwan su da da ake cikin take su yahudawa dama Allah riga ya la'ance su kuma ya tsine musu kuma ya tabbatar da cewa ma har duniya ta kare kuma su a baya shi yasa ka diba har yanzu haka abin yake tunda kaga yahudawan nan a an yi lokacin da ma gaba ɗaya ma ko ƙasar ba su da su duka wawwace suke can cikin abangatu da an san irin abin da an ka yi da irin kisan gillar da hitler ya musu da menene duk an ka musu gaba ɗaya haka an ka ta horata so da ka san mai horata yana neman wani naman daji saboda irin la'antar da Allah ya musu da kuma kaskanta da Allah ya musu shi yana sai sun ka zama cikin duniya gaba ɗaya dama Allah ya ce zai daga nasara bisa gare su yahudawa ɗin sai zan sai daga baya ma ne sun ka dawo an ga ya kamata wai a tattaro su duk inda suke a tattaro su gaba ɗaya an ka tara su sai a zo a musu tasu ƙasa gehi gaba shi ne kaga bayan an zo an haɗa sai an kalmar sun kama su wannan ƙasa ta isra'ila ai duk duniya ta ɗaya gare su ƙasa guda tal duk duniya kawo ko irin banu isra'ila da suke da tarihi can da da yawan da sun kai da sauransu amma an kawai gari saboda lalacewa su da kuma watan irin makicin su da kuma rashin imanin su da Allah duk Allah ya lalace da su gaba ɗaya kaga yanzu nasara gaba ɗaya su sama da su ƙasa guda ɗaya gare su kuma ko ƙasa guda ma kaga ba a yadda ba ko tun daga suna suna ta faɗa da Falastina suna cewa su yadda ba saboda irin la'anta kuma Allah ce har duniya ta kare kaga ko haka za a yi da duniya gashi ta tafi ko amma ka gashi har yanzu su kasa samun wurin zama tsaye da kyau duk inda suke nan kasashen da suke kuma tare da su duk dan ake da su na irin su Syria irin su ita Iran da sauransu nan kaga duk ba ana da zaune irin su Lebanon duk kaga ana da zaune amma babu wata jituwa nan su Kuwait da sauransu to saboda haka sai zan wato saboda la'antar da Allah ya masu Yahudawa sai suka zama haka nan to sadaji haka nan to shine ake cewa wato a wajen kaga yanzu ga masallacin yanzu yana hannunsu masallaci mai tarihi da girma amma gashi sun kwashi yana daga hannun su musulmi falastinawa kenan su ya koma hannun su yahudawa din amma dai duk da haka kamin dai a idan tashin duniya din zai dawo hannun musulmi muna fata Allah ya dawo da shi hannun musulmi alfarin manzo Allah sallama to shine Allah madaukin sarki yace falamma qadaina alaihi al-mauta lokacin da mun ka hukunta mutuwa ga shi annabi Sulaimanu din alayhi salatu wassalamu a shine yace ma falan ma qadaina alayhi mota lokacin da mun ka hukunta mutuwa ga shi annabi Sulaiman ma eh, ma dallahum ala mauti ba abun da ya nuna musu sun ka gane mutuwa ta yi illa dabbatul ardi sai dabban nan ta ƙasa ita ce gara wadda yake ta akulu min sa'atahu ita ta canye sanda da shi annabi Sulaiman yake dogare gare ta din saboda haka lokacin ta ce wannan sanda falan ma karra lokacin ta ce wannan sanda sai ya faɗi to nan ne sai Allah ya ce lokacin da ya faɗi ta bayyana jinnu to haka sai aljannu ya bayyana sun ka bayyana cewa lalle Allah kanu ya alamuna la gaiba inda sun san abin da koyi sun san gaibu to malabi su fil azabil muhim lalle ko da ba su tsaya a cikin azaban nan ta wulakanci ba wadda suke ta yi gashi an kai ta yi wanda an ce shine da kai na shi annabi Sulaiman wato ya roki Allah yana son idan zai zai rasu to kada Allah ya bayyana ma aljannu jannu mutuwar tashi abin da ya sa ko saboda mutane suna cewa ai aljannu sun san gaibu sun san duk abin da aka suna baka labarin kaza kaza to sun yake tabbatar da ƙarya ce suke ba sani ba sai ce ba ka Allah ya ɓoye wannan rasuwar din don mutane su tabbatar da ba san gaibu din ba don haka a ɓoye mutuwa ta kan wanda ya sani har lokaci mai tsawo to an ce kuma da ma ya saba wato yana warewa ya kiɗi ya zauna ta yin ibada yana ɗaya tafiya ya shekara guda masu kutum ya ware inda inda kai ibada ya kiɗi din ka gani zai zo da abinci da komai na shi zai zauna ya yi ibada wadanci shekara guda ko kuma wata ɗaya ko wata biyu ka har shekara biyu wancin tana kama sai ya kaga irin wannan kaga kenan in ya shiga cikin ibada sai kaga ai ba a ganewa kenan yana da ko bai jire saboda kuma an ce inda yake kuma kaman gini ne haka wurin akwai gilas hakan ga ka gane kaga in yana cikin nan ana magani ne lahiya to shine aka ce sai ya shiga da lokacin da rasuwar tashi sai kuma ubangiji ya sanar da shi a rasuwar tashi don haka sai ya shirya kuma ya roki Allah da makocin boye mutuwar tashi din kasu aljimi su gane abin da ake ciki to karshe shine sai ya zo ya shiga cikin wurin da ya saba ibada din kaga dan ba a gane shi ba kaga ba a damuwa tunda kuma an san da cewa dama yana yankewa na yin ibada shekara ɗaya shekara biyu wata ɗaya wata biyu yana yi to shine sai ya shiga aka ce dama yana da sanda wanda yake amfani da ita haka wanda kuma da ya shiki yana amfani da ita to wannan sanda shine sai yana zaune bisa kujera haka ya dogara ta kuma to an ce yana nan ne yana haka ne sai Allah ya karɓi rana shi ɗin ga lokaci sai ya rasu to kuma ga lokacin su aljannu ka san tun da dama koyo shi ba ji ba gani aiki suke ciki saboda su ka gane ba su da natsuwa shi ga ƙa'idar su aljannu in za a sasu saboda su yanzu da sun yi wani aiki yanzu da sun gama wani za a ƙara ba su saboda in ba a musu haka nan ba ka gane saboda ba su sun ba su da natsuwa su haka suke yanda ka san ai ka ga in ka kunna wuta misali in ba in dai ba mutuwa ta yi ba ai ba ta natsuwa ko haka za ta bar bar bar su ma saboda da da wuta an kai shi yasa ba su da natsuwa in sun ka gama wani aiki in ba a sa su wani ba waɗanda sun kai kuma ɓata shi da su yi saboda ba su zama kurus ka gane so shi yasa shi yasa sai zan aiki suka yi baji ba gani sai ga shi annabi sulaimanu ya rasu amma tunda sun saba yana shiga yana ibada ta shekara guda sai ga annabi sulaimanu an ka shekara guda ba su da labarin ya rasu aiki da aka ta yi ba ji ba gani shi yasa ka ce inda sun sani ai ai da ba ku zanna cikin azaba ga tawalla kanci suna ta aiki da wahala shekara guda ba su labara ashe ashe ba ganin suka bai kuma da suka gane kamar kallon su ne yake gafa yanta suna ganin cewa kawai misali nan zanin da yake kallon su ne yake gani duk wanda bai aiki ba a hukunci da mai shi yasa da aka yi ta aiki ba ji ba gani to shine kaji Allah yana cewa dan wato falan ma qabaina alaihi da mauta da mun ka hukunta mutuwa gare shi din wato shine mata wa makasa qa'iman ala asahu sai ya zauna yana tsaye yana na tsayen shi yana dogare ga sanda sai a ta an ka ce haulan shekara guda mai yi ta yana mace wal jinnu ta amalu su ko aljanu suna ta yin ayyuka tilkal amali shaqa irin waɗancan ayyuka na wahala da suke ta yi ala ayata bisa ga yadda sun kasaba la tashuru bi mawtihi bo san da cewa annabi Sulaiman ay ya rasu ba hatta akalatil ardatu asawu sai da gara ta canyi wannan sanda tashi din to shine sai aka ce gara wannan sanda tun da kaga mun ce ya dogara sandan ne haka to sai ya zama gara ta kama wannan sanda kaga shekara guda kaga gara tana iya canye sandar to sai da gara sai ta sai ya zama sandar ta ta yi rauni kaga ta kare kenan shikenan sai suka ga fadi sai suka gane oh ashe bai da rayuwa ba ba su da labarin abin da yake faruwa to shine yake cewa to shine sai fadi to shine kaje Allah ce ma dallahum ala mauti ba abun da ya sanar da su ya gwada musu mutuwa ce illa da batu wanda sai dabba dabba kasa ashe shi ashe da kare suka wasan gaba kenan tun da gashi an rasu shekara ɗaya ba su da labari sai da gara ta gwada musu sannan sun kasan ma a to ya rasu to shine Allah ya ce ta akulu min sa'atahu wanda ta canye sandar tashi din ita wannan gara din don haka sai Allah ya ce to ka gani falan ma kar lokacin da shi annabi Sulaiman ya faɗi din nan a wannan lokacin ta bayyana til jinnu don haka sai ya bayyana cewa aljannu Allah ya alamuna al-ghaiba lalle inda sun san gaibu abin da koyi to lalle ma labisu da ba ku zauna ba fil azabil muhini a cikin wannan azaba ta wulakanci wannan aiki da suka ce na wahala din baji ba gani ba to da haka shine ake cewa wato wai shi yasa su kuma su aljannun saboda jin daɗin wannan don su gano wai ta hanyar da su an gano cewa ma ai shekara guda da so shi annabi Sulaiman din sai sun ka samu sanda don su jaraba su gani sai sun ka aji da sun ka aji sai sun ka ga sun ka aji sun ga yini guda kwana ɗaya da yini ɗaya misali sai sun ga irin yanayin bakin inda gara ta kama wai suna son su auna ne ka gane awazin su su gane ki shin wai a a ne wai yanzu shin shi rasu annabi sulaiman an kai tun yau shi ne ba su da labari sai sun ka aji sanda ƙasa ƙasa kuma ita ga gara an aji abu ga ƙasa ta za ta kama shi sai da sun an kai sai maci da kwana guda sai sun ka auna sun ka ga bakin yanzu ga abin ta ci sun ka kiyasta to ai kwana kaza a ga shekara sai sun haɗa eh lalle ga cin garat wato an kai shekara guda kenan ashe da rasuwar tashi to kuma aka ce shi yasa wai duk inda gara za ta yin wani aiki wani cin wani ice ko wani abu saboda jin daɗin wannan aiki da su ita gara ta masu ta gwada masu cewa annabi sulaiman ya rasu shi yasa su aljanu suka kawo mata ruwa da ƙasa da suka da suka gini wallahi wa alam ah to shi yasa aka ga abu akwai maki ga ginin gara ko tun da ga sai dai ka ga wai ina ka samu ga ƙasa sai ka gaba irin makalar ƙasar da awalin bace kuma ka ganta wata kala ga shi shi din ne a to shi ne a ubangiji maɗaukin sarki a yake cewa wato ta akuli min sa'ata hu kenan law kanu ya'lamuna al-ghaiba da sun ma rabi su fil azabi da ba zan cikin wannan azaba ta walakanci ba
لقد كان لسواء في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له ballatun ɗayyabatun wa rabbin gafur
a to shine sai ubangiji maɗaukin sarki kaga dama shine dalilin a samu wannan sura ɗin suratu saba ga kalma an ce mata ɗin wadda dama ko can kowace sura za ka isko abinda ake ambato ne cikinta shine ake sanya mata suna da shiya to shine allah maɗaukin sarki ya ce a laƙar kana lisaba'in haƙiƙa aya ko laƙar kana lisaba'in fi maskanihim aya haƙiƙa ya zama aya ga mutanen saba sunan gari da ma saba ɗin yadda yake wato an ce wata rana wani ya zo ya tambaye manzo asali mai shin wai shi saba ɗin nan ne a shin wai sunan wata mace ne ko sunan gari ne ko mine ne to shine sai manzo Allah ya ce mashi a'a ba sunan gari bane ba kuma sunan mace bace amma dai sunan wani mutum ne saba'u bin yashjabu wanda shi ya haifi waɗansu larabawa ne guda goma wanda ya ce waɗannan da ya haifa sai an ka samu guda shidda suna zana ƙasar yaman guda hudu kuma sun ka zana ƙasar sham tura haka shi ne wannan saba'u suna ne ne saboda ya zama kamar shi ne ya gina garin shi sa aka samu garin saba ɗin sunan shi mutum ne to asalin abin sunan mutum ne to shi ne allah ce laƙarƙa na lakum laƙarƙa na saba'in fi maskanihim ayatun hakika aya ta kasance a cikin mazauni na mutanen garin saba mai nuni zuwa shine ayan nan kuma dalatu mai nuni ala qudratin lahi ta'ala bisa ga iko na Allah madaukakin sarki wato shine aka ce a a wato shine Allah yake cewa a wato jannata ne ko yace jannata ne an yaminin wa shimali su mutanen garin saba suna da wadansu gonaki guda biyu an yaminin wa shimali ta wajen dama da kuma ta wajen hagu aka ce ta wajen hagun da gefen watan kwarin garin nasu dama da hagu din shi kuma an ka ce kuma dama da hagun din shi kuma wato zai iya dauka sai ya zama dama da hagu na na ga mai shiga cikin garin kenan wato gonaki ne guda bangare guda wanga gehi guda wanga gehi suna da kayayyaki na itatuwa na marmari sosai da gaske a cikin garin to shine an yi ne wata shi malamin don haka an ce kuma tsakanin su da sana'a bai wuce kamar a tafiya kwana uku sana'a sana'a shine babban birnin kasar yaman ga yanzu kasar yaman shine babban birnin yana na yanzu birnin to an ce tsakanin shi saba din da garin bai wuce wato wannan tafiya kwana uku to to shine Allah yake cewa zan- jannata ne gonaki ne guda biyu an yaminin wa shimalin ta dama da hagun wato shine waɗanda suke da su ba sai Allah ya ce an ka ba su dama aka ce kulu ku ci min rizqin min rizqi rabbikum daga arziki na ubangijin ku wanda Allah ya hore muku amma washkuru lahu ku gode ma Allah madaukakin sarki alama razaqakum bisa ga abin da ya arzita ku da shiya minan ni'mati na ni'ima fi ardi saba a cikin garin saba din Allah ya ce balzatun dayyibatu gari ne wanda Allah ya ba su mai dadin yanayi aka ce shi garin wato saboda dadin yanayin shi ƙasa ta ba su da ƙasa gishiri masa kamar irin a ce ƙasa mai gishiri haka wanda in kai shi ka kila su iya da sauransu a su duk ƙasa su dai lebar ce mai kyau sannan aka ce kuma ko sabro ba su da shiya ba sabro ƙasa gaba ɗaya ba su da ƙuda ba su da kuɗin cizo ga zuzumi kenan ko sannan ba su da kunama ba su da maciji su an ka ce ko ba koyato zai bi garin ya biya wuce in yana da ƙiya duk mutuwa za ta yi saboda yanayin garin in ya taɓa shi kaga iyakan nema kenan da ko an yi wasu to shine Allah ce baltatan dagi batun gari ne wanda yake mai kyau mai daɗin yanayi sannan kuma wa rabbun gafuru kuma ga su da ubangiji mai gafara in sun ka tuba su ga laifin da sun kai kuma sai ya yafi musu ai kaga iyakan jin daɗi kenan ga yanayi an baka rajin daɗin gari da komi kuma sannan in ka yanayi kuma in ka tuba kuma su kenan a yafi maka to shine Allah ya ce wa rabbun gafuru amma duk da haka nan fa'ara zu
فاردوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمر وعسل وشيء من سدر قليل
to shi ne sai Allah maɗaukin sarki ya ce wato su waɗannan mutanen garin saba ɗin a ƙarshe duk da wannan ni'imar da Allah ya musu kuma sai sun ka butulci an ce ai kuma su annabi zai kai goma sha wani abu kusan goma sha uku annabawan da aka yi annabawan sun yi masu wa'azi sun yi amma dai sai ya zama sun ka butulci ma ni'imar Allah ƙarshe sai ya zama saboda a, ubangiji maɗauki shi annabawan suna nuna masu irin su gode ma Allah bisa ga irin ni'imar da ya masu sai sun kai butulci suka ce to su wace wace ni'ima Allah ya musu wallahi kaji subhanallahi ga su da kayayyaki na marmari na kayan gona duk abu da suke bukata wasu suna ma cewa cikin malamai wato eh ko ima wasu kayan marmari suka bukata ina ka dai in ka dauki kwandon ka ko da baka Allah ka kai yawo idan ka ciki sai ya cika ka cika shi girma ba sai ka wahala tsaya kana ka katsuwa ba kaga iyakar dai wato ni'ima an yi musu amma sai sun kan nuna cewa to su ai ba ba abin da Allah ya musu saboda haka in dai suka ce ma annaba na su wai wai in haka wasu ni'ima da an kai musu to a hada ma Allah din ya yi ibi ni'imar ta musu subhanallahi yanzu billahi ta kace kuma suna da wani shugaba wanda ɗanɗana ya taɓa mutuwa wanda yana daga ci ya zama kafi sai zama duk wanda zai bi wa ƙasa tashi ma sai ya samu mutum sai ya kafi ci to shine Allah yake cewa fa'aradu sai sun ga kauda kai daga godiya gare mu shine an shukuri daga godi ma Allah din wa kafaru sun kafirce ma Allah duk wanda ni'imar da Allah ya masu sai Allah ya ce fa arsalna alaihim sailal arimi sai mun ka zubo masu mun kwararo masu da kwarara ta watan dam aka ce arimi sunan dam ne aka ce kuma arimi watan sunan bera ne wato yadda mai shi ne an ce suna da wani dam tsakanin wasu manyan duwatsu na ne haka an ce lokacin ita salona bilkisu ita ta yi wannan dam ɗin kuma sai ya zama ga duci nan ga duci haka tsakiya ne ka gani kaga ya kaɗai ai dam da annan tarewa ko ba wahala sai ya zama an ka zo an ka tare ruwan ruwan suna shigowa to sai ta yi ƙofa guda uku an ka ce an ka yi ma shi dam ɗin guda ƙasa-ƙasa guda saman wannan guda kuma can da sama sai ya zama daidai yanayin ruwan ka gane idan ya cika sosai kofar sama ita aka buɗa ta sha aka ɗiba ruwa aka amfani da shi in ruwan suka ɗaya ƙasa kuma sun kai ƙasa sai a dawo ta mai bi mata a buɗa ta in sun yi ƙasa da yawa kuma sannan sai a buɗe su ƙasa daidai yanayin da wato karamcin ruwan da kuma yawan su da kuma kofar da su amfani da ita to lokacin da suka yi haka nan to an ce bokayen sun gaya musu cewa lalle za a yi wasu ɗaya da za su zama su ne sanadiyyar buɗe wannan wannan tabbata an ce an gina shi ne da duwatsuna haka da sauran wata abubuwan da aka gina to shi ne sai wasu kuma don su yi dubara da wayo don kada a yi ɓera wanda zai musu wannan aiki an ce sun ka samu mage da yawa musoshi da yawa ga gaga ne an kada ɗaure nan nan gefen wani rikin na ɗaya kaga kusu da yawa ɓera kaga mai tafiya ya ya ainihin bi wannan waje to shi ne sai suka to amma da ai Allah kashe ilmari aka kashi baka yi suka hana ba to haka da Allah ya tashi kawo wannan abu sai aka turo su kan ɓerarrakin da sun kai ƙarfin magugukan da wurin don haka shi kenan sai kawai sun ka zo sun ka shiga sun ka tara musu waɗannan ɓirarraki sai ya zama duk gine-ginen da sun kai ƙasa aiko yanzu dai an san ɓirarraki ɓarna ku yana da kada shige haku saboda haka to shine sai ya bi duk wannan katan ga wannan ginin da aka yi gaba ɗaya duk sai ɓirarraki sun ka wato duk rurewa ta take duk da rami sai ya zama lokacin da an kai ruwa masu ƙarfi kawai sai ya riga ya rauni sai ya kwaɗi ba su da labari su ba sa ya haka ba ka gani ba su da labari da abin da yake gudana kwalam sai waɗannan ruwa sun kamalalo don ba ƙarami ba to shine sai duk damar da gidajen su suka ta rushewa itatuwan nasu gaba ɗaya kuma su ma duk aka ta kwashe su na jin daɗin kayayyakin marmarin da Allah ya hore musu da komi duk an ka kwashe su gaba ɗaya komi ya lalace to shine kaji Allah cewa fa arsalna alaihim saylal alimi sai mun ka kwararo musu da kwarara na ruwan dam wasu kuma sun ka ce wannan bera ne shine alim din wallahu a'lam ah shine Allah ya ce wa baddalnahum sai mun ka canza musu bi jannatayhim da waɗannan gonakin nasu din mun ka ba su wasu jannatai ne waɗansu gonaki guda biyu zawati ukulin khamdin su waɗannan gonakin nasu ma'abuta watan abubuwan ci amma masu ɗaci da suna da kayan marmari wanda suka so masu daɗi masu zaƙi amma yanzu sai ya zama duka waɗancan masu daɗin doron sun kwashe su gaba ɗaya duka abubuwan sun lalace shi kenan sai aka wato aka aka kawo masu sauran itatuwa waɗanda suke masu ɗaci shine wata ukulin mabuci ɗanɗano ci hamɗin mai ɗaci sannan wa aflin da kuma waɗansu itatuwa masu ɗaci kamar ko ishin ɗacin na ko da wani abu da misali wanda ke da itatuwa da masu ɗaci wasu kuma suna cewa itatuwa masu ƙayoyi haka dai to shi ne sannan sai Allah ce wa shay'in min sidirin qalilin da ɗan wani abu kaɗan na magariya kuma sai an ka ce wai ita magariya ma ita babban abu mai kyawu shi yasa an ka ce wata ɗan wani abu kaɗan to ina laya a ce itatuwa ba ku da kayan daɗi ba suke magariya ce ita babban cikin kayan daɗi ga ga lalace wasu ma malamu sun ce ba ma magariya ɗaya magana aka sha ba magariya kura kaga ta ba shi ta bako saboda aka kuma ita amma kyau din ma cikin su shine wace in min sidirin qalilin dan wani abu na magana dan kadan ko ita dan ba kuma ya kadan ka gane wai saboda ita amma kyau din ma ita ma kanta saboda tunda ta zama ita amma kyau shi sai zama ya kadan an karba su sauran dun marasa kyawu saboda sun ma Allah fucuci sai to an karaba su su baki daya to duka dai karshe aka aka yi aka yi masu wannan abuwa Allah ya ci duka mun ka sanya kuma karshe sun ka dawo saboda garuwan nasu din su tsakanin su saba din da sauran wasannin da su ta kasar sham wurin harkokin su na kasuwanci duk ba nisa sai zama tsakanin wanga gari da wanga gari duk garuruwan ba kusa kusa suke ba wahala yanzu aka ce ko baka ce da guzuri ba saboda da ka ce haka nan sai ka cimma gari ba wahala da ka ce ba tsoro ba ka tsoron ka game da wani azalumi ba ka tsoron ka rasa abinci ko ruwan sha ko wani abu saboda duk gari a kusa kusa amma duk da haka nan ƙarshe sun ka ce kai su dai gaskiya wanga ta yi kusa da yawa a nisan ta musu dai tsakanin su da ƙasai sham ɗin nan za su tafiya garuruwan nan sun yi kusa kusa da yawa don talakawa su dan sha wahala su kuma ka gane sau da wannan garuruwan da kusa kusa da yawa sun yi yawa da su dai a canza masu ba za mu dai karanta su gobe in mun dawo da yake lokaci ya sai mu tsara insha Allah gobe in mun karawa sai mu karanta ana fata inda muka yi daidai Allah karɓa mana kurakuran mu Allah ya fi mana Allah kamta mun daidai ba mu kun gyarawa Allah karɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sauran dukkanin jama'a da suke kawo salkuki suna neman addu'o'in su a kan musulman Allah ya san mutunta ko Allah ya biya musu to sai fa bane ka ne na'am to alhaji musa dauran ya bakar da sarka na kudi naira dubu biyu o alhaji milu kun to to allah ya saka da kairi na'am to allah ya saka da kairi kuma abinda an neman da yake bukata gare shi yake neman addu'a allah ya sani allah ya biya da kuma allah ya dullun kama shi abinda ya ciyar abinda ya bayar ya ba shi fiye da abinda ya maimaita ya dullun kama shi alfarar manzo allah sallama da sauran dukkan waɗanda suke neman addu'o'i akan bukatun su duka Allah sani Allah ya baki daya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma ij'al lana min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makharajan wansurna ala a'da'ina waj'alhum haba'an mansura Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla waj'al as-sa'aba sahlan Allahumma sahhil umurana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin